بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق يا سيدنا المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ci gaba da darasin manzuma ta alfiya ta ibn malik za mu ci gaba a wannan masallaci da ke zawiyar khalifa yusuf kamar yadda muka saba a inda muka tsaya shi ne ibn malik yake cewa bayan ya faɗi sharuɗa na idafar kinta da fila ya ce wala tuhin bi mufradi mu'affafi ayyan wa in karafta haka atifi aw tanwin ajzahu sadr ma'rifa موصولة أيا وبالعكس صفة وإن تكن شرطا أو استفهاما ومطلقا كمل بها الكلام أولا wayannan baituka ya yi bayanin hukuncin idafa ta ayyuni ayyunin na a larabci akwai ayyu wacce take mausula akwai sifa akwai sharfiya akwai islamiyya kowane daga cinsu ya zai ma hukuncin idafarsu farko ya ce wala tuzib li mufradin mu'arrafi ayyan ay wala tuzib ayyan kada ka yi idafar ayyu li mufradin mu'arrafi ga ismi mufradi mu'arrafi kamar zaidu kenan ba zai yiwu ka ce ayyu zaidin ba kamar yadda ba zai yiwu ka ce ayyu ko ayyuka ko ayyukun ba saboda ka yi idafan ayyun zuwa ma'arifa sai dai a wasu halayya ciki yake cewa wa in karanta hafa azifi amma idan ka maimaice ayyu to za ka iya idafanta zuwa ga ismi ma'arufa misali za ka ce mallazi a ajabaka ayi wa ayyuka ko ayi wa ayyuhu ka maimaici ayyun kenan maimaici wannan ayyun zai sa kai idafansa zuwa ga a ismi mu'arrafi kaman ka ce ayyuhu wa ayyuka ayyuhu wa ayyuka ayyi wa ayyuhu ko ayyi wa ayyukum to anan da ke ayyu din an maimaice za a iya idafanta zuwa ga ismi mu'arrafi saboda menene saboda an maimaice amma idan ba a maimaici ayyun ba ba zai yi ayyu ayyu za fasa zuwa ismi ma'arifa ba au tanwil ajiza au ko kuma kai niyyar juz'i wani bangaren abin da kai idafa ayyudin zuwa ga ma'arifa ba wannan lokaci za ka yi idafan sanan ma zuwa ma'arifa misalin ka ce ayyu zaidin ahsanu abinda kake nufi a zaidu wanne abu ne ya fi kyau iliminsa ne a rigarsa ce a halinsa ne to kana nufin wani juzi'i wani bangaren zaidu wanne abu ne a zaidu ya fi to shi ne kana nufi a jiza'u ne saboda haka za ka yi zafin ayyukin zuwa ga ismi ma'arifa kamar zaidu ayyu zaidin ahsanu ba wai zaidun kansa kake tambaya a kansa ba wanne juzi'i ne wanne abu ne a zaidun ya fi kyau to ganin cewa juz'i kake nufi ba zaidun subutun ba to sai zamanto ja'izi ne kai zafin ayyu zuwa ma'arifa zaidu kenan anan yana nufin idan idan ka maimaice ko kana nufin juz'i zai yi kai idafan ayyu zuwa ma'arifa wannan shine magana waqsusan bil ma'arifa mawsulatan ayyan ay waqsusan ayyan mawsulatan bil ma'rifati ka keɓance ayyu wacce take mawsula da ma'arifa ita kuma ma'ana ayyu in ta zamanto mausuliya ce za ka yi zafanta zuwa ga ma'arifa ne ko yaushe misali ayyuhum ashaddu ala rahmani mutiya ayyuhum anan ayyu din mausuliya ce hum ashaddu jumla ce ismiya a silatul mausuli kamar da muka karanta wannan a baya a babin mausuliya inda ibnu malik yake cewa وبعضهم أعرض مطلقا وفي للحذف أي غير أي يقتفي من كرنت وانا أبايا saboda haka ayin in ta zamanto mausuliya ce to za ka yi zabanta zuwa ma'arifa ne wa bil aksi sifa idan kuma ayyukan ta kasance sifa ce ba mausuliya ba akasin wannan ita kuma za ka yi zabanta zuwa nakira ne ba ma'arifa ba nakira misalin barartu bi rajuli ayi rajuli a nan ayi din sifa ce na rajuli kamar ka ce ka wuce da wani mutum ya cika mutum shine ayi rajuli sai ka ba wa mutumin sifa da wannan ayi din saboda haka barartu bi rajulin din na kira ce to saboda haka ayi rajulin din sifa ce ta nakira saboda haka idan ayyu ta zamanto sifa to akasin ayyu kenan da ta zamanto musuliya za ka yi idafanta zuwa nakira ne kamar yadda ayyu musuliya za ka yi idafanta zuwa ma'arifa ne wa in takun shartan aw istifhama wa mutlaqan ka mithli hal kalama yace idan ayyu din sharfiya ce ko kuma ayyu ta kasance istibamiya ce ba mutulakan kammil bihal kalama ka saka ma'ana mutulakan ka cike magana da ita wannan ayyu din yana nufin idan ayyu istibamiya ce ko sharfiya za ka yi idafanta ga abin da ga dama ko ka yi idafa zuwa marifa ko ka yi idafa zuwa zuwa nakira za ka iya cewa ayyu rajulin indaka ayyu na tambaya istifam ayyu rajulin indaka kaga kai daban sa zuwa rajulin nakira ko ka ce ayyu zaidin indaka wanne zaidu ne a wajenka ko ka ce ayyu rajuli ka sa al kai idafa ko a nakira ko kai idafa zuwa zuwa ma ma'arifa wannan istifhamiyya ce haka idan ya zo ya kasance sharfiya ne misali ka ce ayyara julaini tadrib adrib ayyara julaini ko ka ce ayyara juli tadrib adrib wannan aidin sharfiya ce ko ka ce ayya zaidin tadrib adrib saboda haka tunda ayyuzin istifhamiyya ce ko shartiyya fa mutlaqan kan mithlihal kalama kai idafanta zuwa ma'arifa kaga dama zuwa zuwa nakira kenan anan diya ma bayanin hukuncin kowanne daga cikin su wa alzamu idafatan ladun fajar wa nasbu gudwatin biha anhum nadal wa alzamu idafatan ladun ya ce malaman nahawu larabawa sun lazamta a ladun da izafa ana dole ne ladun in ya zo ya zamo mudafun abinda ya zo bayansa ya zamanto mudafun ilai fajar sai ta yi jarra saboda menene ya kasance ladun mudafun abinda ke baya mudafun ilai da jiruru wa nasbu qudwatin biha anhu nadar da wannan da dundin aiwa guduwa lafazin gaduwa ko guduwa nasaba din agun larabawa kaɗan ne yana nufin wani lokaci ladun din sai su yi wa isimin da ya zo a bayan shi wato nasaba wannan kuma kaɗan ne ya ce karka biya wannan misali don ka ce milladunna ko milladundu ladun din mudafun ne wannan damirin kuma mudafun ne a milladun hakimin wa innaka latulaqal qur'ana milladun hakimin alim من لدن حكيم من لدن مضاف حكيم مضاف إليه يا زمن تو أما سإضافة لزوما كينا دولي cewa a bayan ladun a kawo ismi mansubi wannan abu ne kaɗan abun larabawa shine ma'anan wa nasu gudwatin biha anhum nadar yana zuwa ne cikin waƙoƙinsu ciki wani mawaƙinsu yake cewa وما زال مفري مزجر الكلب منه لدن غدوة لدن غدوة maimakon ya ce da guduwaci ya ce wannan nadar da ya karka biya wannan kaɗan ne wani lokaci a waƙe-waƙensu suna kawowa amma irabinsa na asali na allah da annabi shine da dun yana daga cikin abin da lazimi ka masa idafa ismin da zai zo bayan shi kuma majruri ne wadumun bina an ghaira min alimta ma lahu udifa nawiyan ma udima wadumun ghairan ne asalin sa wadumun ghairan kai wa lafazi na ghairu damma bina an damma na bina'i ma'ana kai bina'insa da damma in kai bina'insa da damma huruful jarri ba sa masa tasiri har jarri zai shigo kuma wannan damman ba zai gudu ba shine ma'anan bina'insa da damma kenan da sharadi amma yace in ajimta ma lahu udifa idan ka rasa abin da zaka mishi idafa din ma'ana idan ka cire mudafin ilayhi shine an rasa mudafin ilayhi kenan a lokacin da ka cire mudafin ilayhi nawiyan ma'udma kuma kana nufin kana nufin abin nan da aka rasa din bidafu ilayhi kana sane da shi kana da bukatarsa a lokacin ne zaka mishi bina'a bina'i da damma abin da yake nufi a nan mudafun da mudafun ilayhi wani lokaci za a cire mudafun ilayhi din ba a bukatarsa wani lokaci za a cire shi ana da bukata da shi to a duk lokacin da aka cire mudafun ilayhi ana da bukatarsa a ma'ana to a wannan lokaci gairu din zaka mata bina'i da damma a bayan wannan gairu din akwai muzabu ilayhi da ka cire amma kana nan da bukatarsa a ma'ana a fassara to idan baka bukatarsa a ma'ana a fassara to ba zai yi wannan gairu din ka mishi bina'i da damma ba shi yasa ya sama sharadi yace in ajibta malahu difa sharadi na farko ya kasance abin da aka yi idafansa an rasa shi ma'ana an rasa mudafu ilayhi an cire shi sharadi na biyu kuma da aka cire shi dinnan ba ba a bukatar sa bane nawiyan ma'udima wannan abin nan da aka rasa shi aka cire shi din ana da niyyar sa ana da bukatar sa kaga sharuɗa guda biyu a cire shi amma ana da bukatar da shi to anan gairu zai samu damma قبلك غير بعد حسب أول وزور والجهات أيضا وعلو yace waɗannan abubuwan da ya faɗa duk kaman gairu ne kabulu kaman gairu ne shi ma in ka cire mu za ku idan yi kai niyyarsa za ka mishi bila'i da damma ba'adu haka shi ma ba'adu haka hasbu haka awwalu haka dunu wal jihadu haka nan bangarori guda shida da ake da su gabar da yamma da kudu da arewa sama da ƙasa su khalfu su amamu su wara'u irin su fauku su tahatu bangarori guda shida wa alu hakanan kalima ta alu wayannan duka idan ka cire musu muzafin kana da niyyar wannan muzafin zaka musu bina'i da damma misalin wannan shine yazo a cikin Qur'ani da ya zuwa cikin Qur'ani da Allah subhanahu wataala ke cewa lillahi al-amru min qabl wa min ba'd haka duk inda ka ga min qablu a cikin qur'ani ba min qabli ba min qablu asali akwai mudafun ilayhi da aka cire lillahi al-amru min qabli al-ghalabati wa min ba'diha ko min ba'di al-ghalabati min harfu jarri qabli majrurun bi min qabli mudafun al-ghalabati mudafun ilayhi asali kenan sai aka cire mudafun ilayhi din al-ghalabati din aka cire shine in in ajimta ma da hukudi fadin kiran sai aka cire to da aka cire shi to sai aka mayar da wannan majruri min ba'ati din aka mayar da jarrar ta zamo damma min ba'atu min ba'atu ko min qabli aka mayar da ita min qablu to wannan damma zai nuna maka wannan alqalabati mudafu ilayhi ana da bukata da shi a fassara a lafazi ne bai zo ba amma ka zo fassara dole ne in ka fassara shi shine ma'anar nawiyar ma'udi ma din kenan haka sauran gaba ɗaya cikin da suka zo wa a'rabu nasban idza ma nukira qablan wa ma min ba'dihi kad dhukira yace daga cikin halayyan qabl da abin da aka ambata a bayansa ana mishi irabi da nasaba a lokacin da ya zamanto na kira kabul din da kuma abin da aka ambata a bayansa shine ghayru da ba'du da hasbu da awwalu har zuwa ƙarshen baiti dukan su zaka musu nasaba ma'ana yana nufin zaka zaka cire bina'in ya zamo mansubi ko ya zamanto majruri ji'itu qablan ji'itu qablan zaka ce ji'itu qablan wa raja'tu qablan zaka ce ko ka ce ji'itu min qabli zaidi wa raja'tu min qabli zaidi kai mishi jarra da min ko kuma ka mishi nasaba shine yake nufi da wa arabu nasban idan ma nukira idan aka mayar da qabl dun nakira ya wa ma min ba'dihi qad nukira da duk abin da aka ambata daga bayansa وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا yace duk abin da ya bi bayan mudafu wato shine mudafu ilayhi kenan ba ya ji khalafan anhu zai zo ya wakilci mudafun din yana nufin mudafu ilayhi shine abin da yake zuwa bayan mudafu to zai zo ya wakilci mudafun da irabi a irabi ko da nasaba ne ko mutuwa ne ko jarra ne idan ma huzifa idan aka cire mudafun din sai mudafun idai ta maye gun sannan kuma ta karbe irabin mudafun din da aka cire kamar yadda misali fa'ili in ka cire ka kawo mafuli kamar yadda mafuli na ibul fa'il to mafulin zai ɗauki wasalin fa'ilin to kamar wannan ne in ka ce shariba zaidun ma'an zaidu ya sha ruwa in ka ce shuribal ma'u asalin zaidu ɗin fa'il ne mafu shariba zaidun ma'an da ka cire zaidun ɗin fa'ilin ka kawo mafulin biyi masurin ya zauna a gusa sai ka ce shuribal ma'u asalin alma'u ɗin nan mansubin yana da nasaba ne kasancewa an dawo da shi gun fa'il sai ya bar asalin musalinsa da irabinsa sai ya ɗauke ya karbe irabin fa'il to kamar haka ne mudafin da mudafin ilayhi da ke suna da alaka idan ka cire ɗaya mudafin ɗin sai mudafin ilayhi ya zo ya zauna a gun mudafin ya karbe irabinsa misalin wannan shine misali za ka ce a'ajabani a'ajabani sha'an zaidi sha'anu mudafun zaidin mudafun ilayhi sai ka ce in ka cire sha'anu din mudafun ka kawo zaidin mudafun ilayhi din kasa a wajen sai ka karbe wannan rubuwa sai ka ce a'ajabani zaidun kawai asali zaidun din nan mujrurun ne bi idaba haka nan zaka ce ra'aitu wajha zaidin ra'aitu wajha zaidin wajha mudafun zaidin mudafun ilayhi to in ka cire waje hadin mudafin ka kawo zaidun mudafin ilayhi dungu sai ya karɗe wannan nasaba ya zama ra'aitu zaidan kawai haka nan idan ka ce nazartu ila wajhi zaidin in ka cire wajen hudun mudafin ka kawo zaidun kasa a wajen zai zama to nazartu ila zaidin kawai wannan shine waja'a rabbuka asalinsa haka waja'a rabbuka asalinsa waja'a amru rabbika saboda sauran ayoyi suna fassara wannan akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ba ko kuma hal yanzuruna illa an tajaba malaikatu aw ya'ti ya rabbuka aw ya'ti ya rabbuka akwai inda kuma yake aw ya'ti ya amru rabbika tunda a Qur'ani akwai gurin da yace an auya ati ya abu rabbuka to duk inda aka ce auya ati ya rabbuka ko waje a rabbuka to fassarar sa shine ayar da ta ce auya ati ya abu rabbika din asali kenan mudafun din aka cire aka dauko mudafun din aka aji a wannan wajen ba ma layin tawili bane kamar yadda wasu suke faɗan wannan layi ne na cire mudafun a dauko mudafun din ya zauna a wannan wajen to shi yasa yace وما يلي المضاف شيء مضاف إليه يأتي خلفا عنه زيزو يوكيشي مضاف دين في الإراب إراب أبن دي سايش ما في الإراب فأوي وصلي تكمل لغلالي إن مضاف دين أصلا سمرفوه يزو يكربي مرفوه رفوع إن منصوب يكربي نصبا إن مجرور يكربي جرا شيء في الإراب دين amma sharadi idan ma hudifa in aka cire mudafin din kenan wa rubbama jarru allazi abqaw kama kad kana qabla hal ma taqaddama yace wani lokaci yace za su yi jarran abinda abinda suka wanzar suka bari ma'ana in suka dauko mudafin ilayhi ya wakilci mudafin maimakon su ɗauki wasalin mudafin ɗin su bashi sai su bar shi da wasalin sa na daɗin su bar shi da wasalin sa na jarra ɗin kenan shi yasa ya ce wa rubbama jarrul da zai abkau kama kad kana qablu ko kama kad kana qabla hazfi ma taqaddama wasalin sannan wanda yake da shi kafin a cire abin da ya gabata abin da ya gabata anan yana nufin mudafin kenan kafin a cire mudafin ilayhi misalin wannan misalin da muka bayar misali in ka ce a ajabani sha'anu zaidin dinnan in ga zaidin majruri ne to wani lokaci in suka cire sha'anu din maimakon a dauki zaidun din a bashi rufu'a sai a bar shi da jarransa amma da sharafi sharafi shine lakin bi shartin an yakuna ma hudif mumasilan lima alayhi qad sharadin yace wannan abin da aka cire ne shi ne mudafin ɗin mudafin ya kasance ya yi daidai da abin da aka yi azafinsa ya yi daidai da abin da aka yi hazifinsa misali ka ce ja'a kullum rikin sai ka ce wamra'atin kowanne mutum namiji da mata duk sun zo asalinsa ja'a kullum ru'in wa kullum ra'atin wa kullum ra'atin ka gan ka ce wa ra'atin din ka cire kullum mudaf sai ka dauko imra'atin mudafun ilayhi ka asa a wajen to da ke na farkon ma kullu ne ja'a kullum ru'in to na biyun ma kullu ne wa kullum ra'atin kaga duka kullu ne ba to sai ka cire kullu na biyu kullu na biyu mudafin sai ka cire shi da ka ce imra'atin maimakon ka ce imra'atun ka ba shi rufu'a sai ka ce wamra'atin ka ba shi jarra wannan me yasa saboda mudafin din digiri ɗaya ne mudafin din da kai asalinsa da waccan na farkon digiri ɗaya ne inda iri daban-daban ne ba zai yi ba asalin sabon ra'atun ya kamata ka fada da ruwa saboda kullun da ka cire mafuki to kullun da ka cire imra'atin din ya wakilce ya wakilce shi din rufu'a ne da shi to amma da ka ɗauko imra'atin din sai ka bar imra'atin din da asalin wasalin sa na da kira to shi yasa yace mumasilan lima alaihi qadri wa yuzafu sani fa yabqa al-awwalu ka haliki idadihi yattasilu bi sharti atfin wa idafatin ila misli alladhi lahu adabta al-awwala yace wa yuzafu sani asani din ana mudafun ilayhi ne yace za a iya cire mudafun ilayhi fa yabqa al-awwalu na na farkon shine mudafun din ya- ya wanzu ya zauna ka halihi kamar yadda yake da in ka cire mudafun ilayhi mudafun din ka bar shi a yadda yadda ka gan shi asali da in ka cire mudafun mudafun ilayhi ba zai yi mudafun in ka cire mudafun ilayhi mudafun ba zai iya zauna halin da yake da ba misali idan na ce ja'a gulamu zaidin ja'a gulamu zaidin to mudafun ilayhi zaidin din idan na cire to zaidin in ce ja'a gulamun in dawo da tanwininsa wanda a sanadiyar izafan na cire tanwini to amma a nan mas'alar yana magana za ka cire mudafun ilaihi mudafun din ba za ka dawo masa da tanwininsa ba ko ba za ka dawo masa da nunun na tasniya ko na jam'i wanda ka cire ba to shine yake magana sharadinsa ya ce iza bihi yattasilu in a hade suke sannan bi sharti atfin ya kasance akwai atfi wa idafatin da kuma idafa ila mislin ladhi lahu adabta al-awwala idafa zuwa ga abinda kai idafansa zuwa na farko misalin wannan kaman ka ce ne kaman ka ce darabtu wajha wa yada zaidi darabtu wajha wa yada zaidi asalinsa darabtu wajha zaidin wa yada zaidin ne haka to sai ya kasance mudafun na farkon ka cire mishi mudafun ilayhi shine darabtu wajha da ka cire mishi mudafun ilayhi to ka bar shi a yadda yake maimakon ka dawo mishi da tanwini dan me ka bar shi a yadda yake saboda ka abin nan ma'atsafin da kai din kace wa yada zaidin din nan atsafin da kai din ma'atufun din mudafun ne shi ma wannan mudafun din an yi idafansa zuwa ah, abin da aka yi idafan mudafun na farko din ne aka yi idafansa amma inda cewa kai misali darabtu wajaha amrin wa yada zaidin to ba zai yi ba saboda mudafun na farko amrin ne mudafun ilaihi mudafun na biyu zaid ne mudafun ilaihi to ba zai yi ba amma tunda mudafun din iri ɗaya ne to mudafun ilaihi na biyu na farkon kai zaka cire shi saboda menene saboda wancan mudafun ilaihi na biyu zai nuna shi sai ka ce darabtu wajha wa yada zaidi shikenan ka cire mudafun ilaihi a wajha ka bar shi a yadda yake kuma waɗannan sharuɗan da ya faɗa bi sharti afin akwai wannan afin shine wayada wayada zaidin din sannan wa idafatin ila mislin ladhi wannan wajha din an asalin mudafun ilayhi din sa shine irin mudafun ilayhi na ma'tufun alayhi din duk iri ɗaya ne wa wajaha zaidin wa yada zaidi shine wajaha din sai aka shine mishi mudafun ilayhi shine yace shine yace fasla mudafin shibihi fi'lin ma nusib a fasla mudafin shibihi fi'lin ma nasab مفعولا أو ظرفا أجز ولم يؤب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بناءة أو نداء nan wani rigima ne ibn mali ya warware yake cewa fasla mudafin shibhi fi'li wannan fasla da mafulun bihi muqaddam yana nufin ajiz fasla mudafin yace ka halalta fasalin rabiwar mudafin amma wannan mudafin din shibihi fi'ili ya zamo yayi kama da fi'ili duk abin da aka ce yayi kama da fi'ili ko masdari ne ko ismul fa'il ko ismul maf'ul abu ne mai aiki irin na fi'ili mudafin din yayi kama da fi'ili shi wannan mudafin din da yayi kama da fi'ilin shine ce ma nasaba maf'ulan wannan ma din asalin sa fa'ilin fasla din abinda yayi mishi nasab ba a matsayin maf'uli to wannan abin ya zo ya raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi ma'anar wannan kuwa shine a samu masdari kamar yadda ibn amir nishani ya karanta kira'a ce sahihiya mutawatira duk da malaman nahu suna inkarin wannan ba da ibn malik ya zo ya rugurguza su ba ibnu amir nishami yana cewa yana karantawa wa kadhalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu awladahum shurakaihim qira'ar mushini wa kadhalika zayyana ba zuyyina ba wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla ba qatlu ba qatla awladi ba aulada ba katla auladihim shuraka'u wannan shine kira'ar a kira'ar mu shuraka'u da yazo can karshen shine fa'ilin zayyana din sannan katla din maf'uli na zayyana din muqaddam sannan katla din mudafu shuraka'i mudafu ilayhi majrur kaga wannan irabi ne wadi sai ibnu amir ya karanta wa kazalika zuyyina li kathirin min al-mushrikina qatlu awladahum shurakaihim shi yasa ya bada usiri yake cewa wa fi mushafi shamina bil ya'i musila al-imam shazibi ne ya kawo wannan kira'a da ke yasan akwai rigingimu da kace na ce na malaman nahwu shine bai tsaya ba a bisa manhajinsa sai da ya mayar musu da raddi a cikin baitukansa na shafi'iyya shine yake cewa wa zuyyina fi dammin wa kasrin wa nasbu qad la auladihim birrafi shami mubtada wa maf'uluhu bayna al-mudafayn fasil wa lam yufa ghayru zarfi fi shi'ri faisala كلله در اليوم من لا فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوس عابي مزا دت الأقفش النحوي أنشدا مقولا يوم يرمس درجي yace malaman nahu suka ce wai ba zai yiwu a raba tsakanin mudafun da mudafun ilayhi ba sai da zarfi ko jaru majrurun saboda zarfu da jaru majrurun suna halatta a wurare da da sauran abubuwa ba su halatta yace haka malamai nahwu suka faɗa a wannan kira'a kuma wa maf'uluhu bainal mudafain fasilun maf'ulun bihi ne ya raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi a wannan kira'a to shi ibnu ibnu amir ne wannan kira'a ashami mushafin sham wanda sai na usman ya sa aka aika sham to ya ga an rubuta shuraka din an rubuta shi da yani a masahib na usmaniya duk inda ka ga ya to duk inda ka ga empty ko ka ga dungu ya ne to saboda haka ba zai taɓa yiwuwa a yi karanta wannan aya didi da wannan musafin ba sai dai an raba tsakanin mudafin da mudafin dai da a ce katulu aula da hun shuraka'i asalinsa katulu shuraka'ihim aula da ya zama to katulu mudafin a shuraka'ihim mudafin ilayhi katulu yana aiki irin na fi'ilinsa yayi idafa zuwa fa'il shikatun shurakai sai yayi nasaban mafhuli shine aulada mu kenan to shine shi ibn mali anan yana so ya nuna ma wannan jaizi karka biya jita jitan malaman nawa wannan jaizi shi yasa yace ajiz asalinsa ajiz fasla mudafin ka halarta fasalin mudafin annan mufasil mudafin shi bihi fi'ilin wanda ya kama da fi'ili kaman katub din kenan ma nasaba maf'ulan abinda ya mishi nasaba a matsayin maf'uli aw zarfan ko abinda ya mishi nasaba a matsayin zarfu wannan abin ya raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi kasancewar mudafin din shi kuma fi'il ne yayi kama da fi'ili ko masdari ko ismul fa'il misalin masdari wannan qira'a da muka faɗa na ibn amir misalin ismul fa'il inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fala tahzibanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula ba haka muka karanta ba to akwai qira'a fala tahzibanna Allah mukhlifa wa'dahu anan mukhlif din yayi kamshi mudaf ne shi gobe shi gobe saboda ismul fa'il ismul fa'il da akhlafa yukhlifu mukhlifa ya zama to mukhlifa rusulihi akan wa'ada fala tahsibanna allaha mukhlifa rusulihi wa'ada kar kai zaton cewa Allah zai sa zai sabawa manzanninsa alƙawarin da ya musu mun karanta qira'a mutawatira shahararriya wala ta hasiban nan laha mukunifa wa'adihi rusulahu mukunifa wa'adihi rusulahu sai a wannan kira mukunifa wa'ada saboda mukulif din kaman wancan katuru da muka faɗa ne yayi kama da fi'ili me kamannin katuru yayi kama da fi'ili saboda masdari mukulif ya yi kama da fili saboda ismin fa'il to shi ne ya ce ajis wannan ka halatta shi a zarfu ɗin ba rigima su malaman nawa sun yadda zai yi ka raba tsakanin muzafin da muzafin ilayhi a zarfu misali za ka ce za ka ce ja'a gulamun yau mazaidin ja'a gulamun yau mazaidin asali ja'a gulamun zaidin sai ka raba tsakanin gulamu mudafun da zaidi mudafun zaidin da al-yawma wannan daidai ne a wajen su ba matsala amma abin da suke rigima a kansa shine rabawa da mafulun shine shi ibn mali ya saba musu ya shigo da mafulun bihi da shi ma yace mafulan nau zarfan ajiz haka nan yace walam yu'affasu bi yamini haka nan ba a aibanta rantsuwa ya raba tsakanin mudafin da mudafin ba a aibanta shi ba misali ka ce ja'a gulamu wallahi zaidin ja'a gulamu wallahi zaidin gulamu mudafin zaidin mudafin dai wallahi ya raba tsakanin su wani diraran wujida bi ajnabiyin yace wani lokaci a darura amma ba a magana sak ba a darura ana samu bi ajnabi wani abu kwata-kwata wanda ba shi da alaka ba shi da alaka da mudafin din ko mudafin ilayhi ya zo ya raba tsakanin mudafin da mudafin da mudafin ilayhi shine ajnabin sa kenan misali maf'ulun da muka yi magana kansa ba ajnabin shibuhu fi'il din bane ba ajnabin sa yana da alaka da shi maf'ulun bihi din na wannan mudafun din ko a karatun katulu auladahu ko mukulifa wa'adahu duka duka haka ne to saboda haka ba ajnabi sa bane illa iyaka suka ce ba zai yi bane a maf'ulun duk da ba ajnabi sa bane to shine yace wani lokaci da ajnabi abinda ba shi da alaka gaba daya da mudafun din shi din ko da mudafun ka zo ka raba shi wani lokaci amma a darura ya ce wannan yana zuwa misalin wannan misalin wannan ka ce ka ce ja a gula ko ka ce zaka ce darabtu zai darabtu gulama darabtu darabtu gulama kafi zaidi kaga ya zama ba a kaf kaf din ya raba tsakanin mudafin da mudafin din kuma ajinabin sa ne babu babu alaka tsakanin su ko kace darabat darabat darabat kamar yadda wannan yake cewa kama kuttal kitabu bi kaffi yawman yahudiyin bi kaffi yahudiyin sai ya raba tsakanin da yawman wannan yawman din nan to ajinabinsa ne saboda ba ba shi ne ya mishi nasaba ba ba kafin ba ne ya yi wa yawman din nasaba inda mudafin din shi ya yi wa zarfu din nasaba ko jaruwa majururun yana allake da mudafin wannan duk ba ajinabinsa ba ne amma tunda ba alaƙa tsakanin su na irabi ya zama to ajinabinsa au bi na'atin au ko kuma ka raba tsakanin da na'atu raba tsakanin da na'atu ya zo a baitin a baitin sai na mu'awiya ana cewa sai na mu'awiya ake cewa shi ya rera wannan baitin na jautu wa kad ballal muradiyu saifahu minibini abi shekhil abatihi talibi asalinsa minibini abi talibin ne shekhil abatihi din na'ati ne na abi talib din sai ya raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi da na'atin mudafin da na'atin mudafin minibini minibini abi talibin shaykhil abatihi sai ce minibini minibini abi sai ce shaykhil abatini shaykhil abatihi sai ce talibi wannan ya raba da na'at ne na'at din mudafin ilayhi aka dauko aka raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi din shine au bi na'atin au nida ko kuma nida misali kace a ja'a gulamu ya amru zaidi asalin sa ja'a gulamu zaidi ne ka kira amru kana so ka kira ka kira amru kace ya amru ja'a gulamu zaidi ko kace ja'a gulamu zaidin ya amru to sai ka ce ja'a gulamu ya amru zaidi ka raba tsakanin mudafin da mudafin ilayhi da nida da harfin nida wannan baya kasancewa sai a darura da ajinabi ko da na'aji ko da nida duk wannan a darura ne yake kasancewa ba a yin sa haka a maganarsa za mu tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala akwai baiti ne da suka tsarkake ni a baya shi ne wa ma'ama wa ma'ama fi haka nilun wa nukil fatufun wa kasurun bi sukunin yattasil yana nufin ma'a din yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da lazamtan idafa kaman ladun ɗin da ya faɗa ma'adin yana da luga guda biyu wa ma'ama fiha kalilu wa nuqil fatuhum wa kasrun li sukunin yattasil ma'ana in zaka ce ji'itu ma'a zaidi ma'a mudafun zaidi mudafun ilayhi kamar yadda zaka yi wa ladun yayi wa ismin da yazo bayan sa jama'a zaka ce ji'itu ma'a zaidi in ka ga dama zaka ce ji'itu ma zaidi shine wa ma'a ma'a fiha qalilun ma'a din mai fataha kace ma'a zaidin kace ma zaidin da sukun din yace yace kadan ne ma'ana yawancin larabawa suna cewa ma'anai akwai wasu da suke cewa ma shine wa ma'a ma'a fiha qalilun sai ce wa nuqil fatuhun wa kasrun idan ka ce ma'a ka kawo sukuni a bayansa misali za ka ce ji'itu ma'ar rajuli ma'ar rajuli sai ka sa fata ma'ar rajuli idan kuma duka ta ma mai sukun din ne kai amfani da ita sai ka yi wa wannan din kamar yadda sukun din kasara za ka ce ji'itu ma'ir rajuli ji'itu ma'ir rajuli kenan ma'ana ma din duka ta ma din to shine sukun din kamar yadda shi kasara ji'itu ma'ar rajuli ji'itu ma'ir rajuli shine shine wa nukil fatuhun wa kasurun bi sukunin yattasil din kenan ko kasara ya zo amma ko fataha a bar fataha ma'adin a lokacin da al mai sukuni ya hadu da wannan ma'adin ko ma'adin kenan wannan shine abin da yake ne mance shi yake